الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناهم بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف لو يزيدون آمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من ابكهم ليقولون الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن قدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق لهم لا يظلمون وعشركت الارض بنور ربها wannan sura da muke ciki ana kiransa zumari mun zo ƙarshen sura sura an sauke ta ne a makka duka ayoyinta yana magana ne akan wa'azi daga farkon shi har ƙarshen shi yana inzari ne yana tsoratar da mutane bisa ga abubuwan da za su faru a alkiyama da duk abin da mutum ke yi duniya to ya rinka tunanin tashi alkiyama da irin abubuwan da za su faru a tashi alkiyama da wannan sura shi tun farkon shi yana magana na kan alkiyama yanzu nan suran ya kawo ƙarshe sura yan ayoyi yan kaɗan da ba su wuce hudu ba ko biyar za mu fita suran za mu faɗa suratul muminin da aka kira suratul gafiyar to bayan ya gama bayani alkiyama sai ya zo a nan inda za a yi tashin hisabi za a yi tashin kiyama a yi hisabi ranar hisabi randa za a tara kowa da kowa kenan yana ce ba kai fa iza jama'ana sun liwa mai ba fi ya ya za ka gani ranar da za mu tara su ranar da babu kokanto ranar da kowa da kowa ya zo wa asharikatul ardu bi nuri rabbiha a ranar za ka ga ƙasa ya haske ƙasar alkiyama ba wannan ƙasar ba fa wannan ƙasar an riga an nunke ta an naɗe an aje to ƙasar da za a shimfiɗa zai yi haske saboda tajallin Allah da kansa, Allah da kansa zai tajalli wurin hisabi. To wannan tajalli bayyanan da Allah zai wurin shine waje a rabuka wal malakun saffan saffan. To idan Ubangiji ya zo da kansa da mala'ikunsa, to haske zai haske gaba ɗaya. Wa shirkatul arda bi nuri rabbiha wa wuji alkitab a ranar za a zama auni. Na awon lada da awon zunubi wa jiya bin nabi'ina. Ubangiji ya ce za mu zo da dukkan annabawa. dukkan annabawa tun daga na farko har na ƙarshe sai an kawo su a ranar nan. Kuma kowane ba annabi sai an tambaye shi, ka isar da saƙo na isar a tambayar al'ummarsa, ya isar da saƙo Ubangiji ya isar, Ubangiji ya ce gaba ɗayan annabawa za mu zo da su, wa shuhada'i za mu zo da shahadu, shahidai waɗanda suka yi shahid shahada ko ko shuhada'u waɗanda za su yi shaida. Idan an tambayi annabawa idan al'ummarsu sun karyata to akwai al'umman da za su yi musu shaida ubangiji gaskiya ne annabi nan ya zo kuma ya isar da sako to wannan rana rana ne mai ban mamaki kuma rana ne mai ban tsoro ga dukkan annabawa sun zo ga dukkan shahidai annabawan nan fa ba wanda ya sa adadin su sai Allah malamai na kiyasi ne akan annabi dubu ɗari da ashirin da hudu duk wanda magana malamai ne cewa manzanni ɗari uku da goma sha uku duka maganar manzanni ne ba wanda ya san adadin annabawa sai Allah to dukkan Allah ya kawo su gaba ɗaya su daga na farkon su na ƙarshen su ya ce wa laqad sanna rusulan min qablika minhum man qasasna mu alayka wa minhum man lam naqasus alayka ya rasulullahi mun aiko annabawa gabaninka akwai wanda mun baka labarin su akwai wanda bamu gaya maka tarihin su ba wayannan da ba a gaya masa ba to ba wanda ya san su duk duniya to a ranar kiyama ubangiji zai zo da su baki ɗayan su an kawo shahidai ga sayyidina Umar ga sayyidina Abubakar ga Usmanu ga Aliyu ga sayyidina Hamza da ayi shahada wurin yaki da duk wani babban mutum da kake ji ya zo Allah ya kawo shi a wurin alkiyama wajen hisabi an kawo kanana an kawo manya an kawo kowa da kowa yawma tajidu kullu nafsin ma amilan nakarin muktara wa ma amila min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amada ba'i wa yuhadhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad ranar da kowace rayuwa za ta ga aikin da ta yi gashi shahide fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida يوم إذ يود الذين كفروا وأتوا رسلا لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا رسول الله يا يا ذاك غني ranan da muka zo da kai ka zamo shaida muka kawo al'ummanka su zamo shaida rannan za mu shi hida ma kowa aikin shi wa anzirsu yawman nazifatin idhal qulubu ladal hanajir kazimin ma lizzalimin min hamimin wala shafi'in ta ka gargade su wannan rana fa ubangiji ya ce kai ma al'ummanka gargadi a wannan rana kai ji tsoron Allah. Alkiyama ba wasa ba ne, sai na Ali yana ce annasu ne ya mun iza matu in tabahu. Mutanen duniya suna kwana ne, sai sun mutu nan za su falka. Da ka je kabari za ka falka wasa ne kabarin ma, sai ka je wajen hisabi wasa ne, sai ka je gaba ɗaya inda za a kai mutum. Allah da kansa yake bani tsoro fa wa yuhadhirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad. Ina ba ku tsoron kaina da kaina ji Allah, ku ji tsoro na, ku ji tsoro na. saboda shi san shirin da ya yi da tanadin da ya yi. A nan gaba karatu mu zai wani bayani wanda bayanonin nan ya kamata kowa ya kiyaye Allah, kuma kowa ya shiga taitayinsa da Allah. Kada ka ba da amana ga Allah ka saki jiki a cikin duniya, aikin banza ne wa ainihin awwalun ina na farko suke. Dukkan su wani ya tafi wani ma ya tafi wani ma ya tafi in cikin jin daɗi ne wani ya ji fiye da naka ya tafi in wahala kake wani ya fiye da wahalanka ya tafi wa bin nan da ya tafi da su kai ma wata ran zai tafi da kai. to sai Allah ce to idan muka tara ku rana ɗaya yau malhaƙatu malhaƙa kenan yau mai firru mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imri'in minhu yawma idhin sha'an yughni ranan da Allah ce wujuhu yawma idhin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها جبرة ترهق وقترة أولئك هم الكفرة الفجرة لا نندم تزكي واكي قدر تنتا لا نقدر أبنسا ɗa na gudun uwarsa aboki na gudun aboki ranan nan al-yawma la fa'ul malu wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ranan nan duk wani abu da ka sani baya amfani sai kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ubangiji ya ce mun kawo kowa da kowa wa wudi al-kitabu mun azama auni wa asharkat al-abdu bi nur rabbiha wa wudi al-kitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlimun ubangiji ya ce za mu yi musu hukunci ranan nan da gaskiya babu zalunci ba irin hukuncin ku ba na duniya na hukuncin duniya dukkan ƙarya ne zalunci ne ake yi duk hukuncin da za a yi gaba ɗayansa in ka kasa kashi ɗari kashi tisɗin da tara duk an gina shi ne akan zalunci in kana da kuɗi kai ke da gaskiya in baka da kuɗi komin gaskiyan ka baka da gaskiya to Allah ya ce ba irin shi zamu yi ba a'a zamu yi hukunci bil haqqi da gaskiya wa hum lazlamun ubangiji ya ce ba wanda za a zalunta a'a إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة ضعيفة ويسهل من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون Allah bai zalunta mutane ai kuma Allah bai zalunta bawa kwayan zarra duk abun da ka gani akan ma'auninka to abun da kai ka zo da shi kenan in ka tsira kai ka riga ka shirya makan ka tsira in ka rusa ya rusa da kai kai ka riga ka shirya makan ka gadar bare kuma ya fada da kai amma Allah ya ce za mu hukunci bisa gaskiya kuma gaskiya za a yi ranar nan za ka yi mamaki amma fara nan akwai tashi hankali domin idan mutum na gindin bakin titin nan kana jin bugun zuciyar shi a nan zuciyar na dim dim kai ma kana jin shi a nan kai ma naka na bugawa wani ma yana ji inda yake kana jin zukuta na bugawa gaba ɗayan halitta an tara ta wuri guda da wanda ka taba gani da wanda ma baka taba gani ba da wanda kake jin labari da wanda ma baka taba jin labari ba duk ga su an zo an tara wuri guda kuma dan wurin ba wani wuri ne ba ma wuri ne Allah ya keɓe inda zai tara kowa da kowa to ubangiji ya ce amma wurin ya yi haske saboda hasken tajallin Allah saboda shi Allah ma abu na da ban mamaki shi Allah ma ce zai zo wajen hisabin da kansa amma fa in ya zo kai baka san shi ba ga Allah amma baka sani Allah da ma baka san shi ba wayanda suka san shi kuma su suka san shi na'am wufiyat ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa alamu ma yaf'alun ubangiji ya ce wufiyat kullu nafsin ma amilat za a biya kowace rayuwa za a cika mata aikinta da ta yi kyakkyawa wa huwa alamun bima yaf'alun ubangiji ya ce mu ne mafi sani da aikin da kowa yayi kuma gaskiya ne ibada ba wanda ya san wanda ke yi sai Allah Allah shi kada ya san masu ibada domin annabi yana cewa ruba sa'imin laysa lahu illa ju'a da yawa mai azumi bai da komai sai yunwa don ba azumin bane Allah kada ya san wanda ke azumi wani na iya shiga abun mamaki shekaran jiya da idanuna na gori bawon Allah na je bakin shago zan sai wani abu ina zaune cikin mota ban sauka ba sai na ce ma mai shago ya miƙo min abin sai mai shago ya shiga shago ya ɗauko abin ya kawo min sai na ga wani bawan Allah ya zo ya sai fiye wata a nan shago ya huda ruwan ya zuba ma kanshi ina kallonsa da ya zuba a kai da ya zuba a kai sai ya ja ruwan sai kurkure baki sai ya tofar kuma sai na ga ya sashe duka ya kafa laidan kuma ya ja ruwan ya ja ruwan wannan kan sai ya wuce ba a tofar da wannan ba sai kawo ɗan sauran ya zuba a kai sai na yi mamaki sai na kira mai shago na ce masa zo kusa da ni sai da ya zo kusa da ni na ce shi mutumin nan ba musulmi ba ne ya ce malam musulmi ne ai yana azumi na ce a to ya kare azumi kuma yanzu na ya kare kuma misalin karfe ɗaya na rana ne na ce to wannan bai azumi to shi yasa ibada Allah kaɗai ya san mai ibada shi yasa Allah ce mu za mu cika musu sakamakon abun da suka yi domin shi duk abun da kai shi zaka gani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in ka yi kyakkyawa shi zaka gani in ma ka zo da mumuna shi zaka gani amma ba abun da za a zalunce ka na'am
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتيت أبوابها وقال لهم كزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وتلك الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فوتت أبوابها وقال لهم خصمتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن أكد كلمة العذاب على الكافرين Ubangiji ya ce ranan nan wasiƙa idan an tara taron gaba ɗaya zai ce wamtazu yau ma yuhal mujrimin alam hadi ilaiku ya bani adam Allah ta budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin mujrimai kuma guman kafirai ku dare ku koma gehe gaba ɗaya sai kaga manyan kafirai sun koma gehe idan suka koma gehe gaba ɗaya wani suƙul mujrimina ila jahannama zumra wurda wani suƙul mujrimina ila jahannama wurda ubangiji ce za mu kora gumaguman kafirai zuwa cikin jahannama a kissan ne yake baruwa nan wasiƙan lazina kaffaru ila jahannama zumra za mu kora kafirai zuwa jahannama zumra tawaga tawaga kuma bisa ga kyama suna tafiya ana kyamansu suna tafiya ana kyamansu kuma ana kora su kuje kuje malaiku na koransu kuje kuje duk kafiri ɗaya idan Allah ya ce a kaɗa shi wuta mala'ika ɗari bakwai ke kokuwan kama shi kuma kowa da sarƙa hannu mala'ika ɗari bakwai kowane kafiri guda mala'ika ɗari bakwai ke kokuwa ya samu ya kama shi ya sa mai sarƙa ya kai shi a cikin wuta to ubangiji ya ce za mu kora su zuwa jahannama korawa fa ce kuma koran nan da za a yi musu ana koran su ne ana kyaman su ana koran su ana kyaman su zumara hatta idza ja'uha har sai sun zo bakin jahannama mala'ikun da suka koro su zuwa wuta mala'ikun daban mala'ikun da ke tsaron wuta su kuma daban idan suka zo bakin wuta kafin su shiga cikin wutan sai wa'annan mala'ikun da ke tsaron wuta su tambaye su alam ya fi kun rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba manzanni ba su zo daga cikin ku ba ba aiko muku manzanni ba ya ce wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asar rasula ba za mu yi azaba ba sai mun aiko manzo kuma ubangiji ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulana na'budu allaha wa tajtanibu at-taghut a cikin kowane al'umma mun aika mun aika manzo din mun aika manzo mai wa'azi akan a daina bautan gumaka a daina bautan wani Allah a zuwa bauta ma Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai wanda bai da abokin tarayya to tun an aiko muku manzanni a cikin ku kuma manzannin nan sun isar da sako dukkan annaba ba wanda bai isar da sako ba to me yasa za ku shiga wuta alam ya tikum rusulun minkum manzanni ba su zo cikin ku bai taruna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangiji cewa abu kaza ba ya da kyau abu kaza ba ya da kyau manzannin ku ba su gaya muku ba manzanni sun isa da sako kowane ba annabi da aka aiko ba wanda bai isa da sakon da Allah ya aiko shi da shi ba bayan manzannin nan almajiransu sahabbansu kowane ba annabi sahabbansa sun isar da sakonni bayansa da yawa musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun isar da sakonsa tabi'ai sun zo sun ɗora da kansa yana cewa balligu anni walau aya ku isar da sakona ko da aya ɗaya ne na sakona ku isar min da shi to wannan sako yana ne yana tafiya yana ne yana tafiya har tashi alkiyama to kowace al'umma babu al'umma ɗaya da Allah zai ma azaba ba tare da hujja ko dalili ba Allah bai yi haka nan sannan babu al'umma ɗaya wanda Allah zai tambaye ta ba aiko musu da wanzo ba babu shi kowace fala nas'alan allazina ursila ilayhi wa nas'alan mursalin fa naqusana ala bi ilmi wa ma kunna ga'ibin wal wazn yawma idhin haqqun faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika allazina khasiru anfusahum alim ubangiji ya ce fala nas'alan allazina ursila ilayhi za mu tambayi annabawan da muka aiko musu sai mun tambaye su annabi nuhu mun aike ka eh ka isar da sako na isar annabi musa mun aike ka eh ka isar da sako na isar annabi dauda mun aike ka ka isar da sako na isar falan nas'alal ladina ursila ilaihim mun tambayi annabawan da muka aiko musu sannan sai mun tambayi su waɗanda muka aiko mu annabawan mun aiko muku annabawa Ubangiji ka aiko mana da annabawa, me ya hana imani, babu hujja kenan. Shi yasa ya ce wa mako na mu'azzibina hatta na rasa rasula, ba za mu kama kowa da hujja ba sai mu aiko annabawa, kuma ya aiko annabawa. To shi ne ake tambayan ‘yan wuta kafin su shiga wuta. Alam ya tiku rusulun minkum, shin kan manzanni ba su zo muku ba ne? Yatluna alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin Ubangiji akwai tashin alkiyama akwai hisabi, akwai mutuwa, akwai bincike, akwai shiga kabari, akwai abubuwa ba a gaya muku bane? Kafirai suka ce bale, wallahi an gaya muna, annabawa sun gaya muna, malamai sun gaya muna, walakin haƙat kalmatul azabi alal kafirin. Sai dai kalma ta azaba ta riga ta tabbata a kansu. Ba yadda za su yi, la'am la'ana jahannama ke neman jinnatu wannan. Ubangiji ya riga ya rantse, sai ya cika gyautan jahannama da mutane da aljanu. to duk wanda ke cikin rantsuwan Allah la mahalatan sai ya shiga wutan nan ba yadda zai allazina kafaru sabaqana alaihim kalmatul azab su kalma azaba ta riga ta riga ya gare su suka ce bale walakin kar kalmatul azab alal kafirin ba yadda za mu yi ina yan ubangiji ya riga wata rana manzala sallama ya fita ya je ya shige wani wuri shi kadai ya je zauna sai sahabbai hankalinsu ya tashi aka fara yawon nemansa yana ina yana ina a jenan ana nema a jenan ana nema abu huraira sai ya taso sai ya bi wani hanya ya shigo cikin wani wuri ya ce da nazo sai na gan shi ya rasulallah a hankali ya tashi ana na ana ta neman ka ya ce ina nan zaune sai ya ɗauki takalminsa manzala sallama takalmansa guda biyu sai ya ce ma abu huraira rika su zamo shaida ka shiga gari duk wanda ka ganshi in yayi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce na ce dan aljanna ne ni annabi na ce dan aljanna ne kuma ga takalmi na ka nuna ni shi ya tabbatar da lalle ka ganni amma hurairar kan sai karɓo takalma duk wanda ya gabo da shi sai ce takalma waye na takalma manzo Allah ne to ka tabbatar da duk wanda ya kalma shahada dan aljanna ne sahabbai na jin daɗi sai abu hurairar ya gamo da sayyidina Umar yana gamuwa da sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce yaya ana ta neman annabi ba ganshi ba kuma na ganka rike da takalma manzo Allah ya ce kwarai ku na ga annabi ya bani takalmansa ya ce takalman nan su zamo shaida duk wanda ya gani da takalman nan in gaya masa in dai ya yi imani da Allah ya yi imani da ni annabi ne to dan aljana ne sai na Umar shi kan da ya kama Abu Huraira sai buke shi bugu guda sai da ya faɗi da ya mike sai ce don mine ne annabi ne fa ya aike ni sai ya ce mu je wurin annabi sai na Umar sai ya biyo Abu Huraira sai suka zo inda manzo Allah yake ya ce ya rasulallahi me ka gaya ma aba hurera annabi ya ce ni na bashi takalma na na ce ya zagaya da takalman duk wanda ya gani ya ce na ce in dai ya yi kalmar shahada ya yarda da Allah ɗaya ne ya yarda da ni manzo Allah ne ɗan aljanna ne sai na Umar ya ce ya rasulallahi idan ya taqiu idan muka gaya musu haka ai sai su dogara a kai sai su daina ibada sai su daina aiki alheri mazala ce na'am umaru haka ne fa sai mazala karbi takalman hannun abu hurera ya ce shawarar da umaru ya kawo haka ne to wannan abun da sai na umar ya taushe da an sake shi da haka za a tafi din kowa ya kalmar shahada ya ji haka din ko da bai koma zai tsira ranar alkiyama zai tsira saboda ba wanda zai kalmar shahada sai wanda kalmar ta tabbata gare shi saboda wanda kalmar ta riga ta tabbata gare shi cewa dan aljanna ne shi zai tafi akan aiki ranar da maza su ce musu dukkan al'umma gaba daya kowa an gina masa gidansa tun kafin halice shi sai sabin su to liman don haka ne me na ibada me zai sa mu ta wahala wurin sallah mu ta azumi ko mun yi ko ba mu yi ba kowa inda aka halice shi nan zai shiga maza la ce la kullum mu yasiru ala ma hulika alayhi kowa an daura shi akan hanyar da aka yi sa in an yi kaɗan wuta ne za a ɗora ka kan hanyar wuta in an yi kaɗan aljanna za a ɗora ka kan hanyar aljanna da zaran ka kauce dama ba ɗan aljanna kake ba in kana kan hanyar wuta ne da zaran ka kauce dama ba hanyar wuta kake ba domin kowane mutum kafin yanzu duniya da arzikinsa da rayuwarsa da abun da zai ci da abun da zai sha da numfashinsa da inda zai mutu da ran da zai tashi da duk abun da za a yi mai lahira an riga an gama ita duniya gaba ɗayanta da lahira ba wai yanzu ake yi ba an riga an yi kasad ne aka sa mu yanzu muna tafiya ne cikin kasadin da Allah ya sa muna amma wannan duk sukul mukadirati ne ila wakati ya ji sufaye wai a kora komi zuwa lokacin shi amma an riga an gama komai da komai shi yasa kafiran nan suka ba mala'iku nan ansa cewa a'a ai su kafirai sabakar alai kalimatul azab kalma azaba ta riga ta riga ya gare su bai da za su yi ko sun so su yi aiki alheri Allah ba zai yarda ba eh faman arada Allah an yahdiya sharafara lil islam wanda Allah ke son shirya da shi yakan buɗe kirjin ne wani malami yana cewa rabbi inna huda huda ka wa aya cika nurun takfifi ha man tashau ubangiji da shiriya huda huda ka shiriya naka ne ayoyinka ne hujjojinka ne kana shiryar da wanda kaga dama idan Allah bai shiryar da bawa ba duk wanda ka sai shiru bai shiruwa amma idan Allah ya shiryar da shi kalma guda sai ta dora shi akan hanya saboda ka wanda suka mutu suna kafirci yasa aka dora su wani suka mutu suna imani bisa ka dora su kuma wala duk bayin shi kuma ba wanda bai su domin yanzu nan fir'auna fir'auna na da gumaka da yayi suran da zamu shiga gaba zai ba mu kissan sa yana da gumaka da yayi da yawa su kowa sunan shi Allah kuma kowa Allah ne to sai zo ya tsaya tsakiyar su yace dunnan alloli ne amma ni ne babban ana rabbukumul a'la ai mafi shi kenan ni ne babban Allah duk ƙananan allolin gari ne babban Allah kaga da iyakar rigima iyakan jidali, iyakan neman faɗa ya yi da Allah. Tuna ya ɗauki rububiya ya ɗora ba kansa cewa shi Allah ne, kuma ya tafi a haka ɗin, kuma Allah ya kama shi, kuma Allah ya halakar da shi. To, amma duk da haka yau, in ka zo ka zagi Fir'auna kuma kayi laifi. A wurin Allah kayi laifi to ina ruwanka da shi, saboda kayansa ne, hatta kafiran Allah na so su. Amma kuma ina ya na cewa zai sa su wuta, ya riga ya riga ya gare su. Saboda haka kuma sai ya ɗauke su, wata rana maza su lana cewa duk wada iya ke son duk wada uwa ke son ɗanta Allah ya fi son bawa fiye da ita wata mata tana rike da jaririya sai ta yi dariya ta ce ya rasulullahi yanzu kana gani ina ya ɗauka yarinyar nan jefa cikin wuta sai annabi ya ce kina iyawa ta ce wallahi ban iya rasulullahi annabi ya ce kwarai ko bakiya ta ce to ni kenan na gaza ɗaukar diyata in sa wuta ka ce Allah na son bawa fiye da yadda nike son diyata kuma ga Allah zai sa mutane cikin wuta mazan su da ya ce la la la ai ba waɗanda yake sawa cikin wuta sai dabbobi in kuma illa kalan amin ba su ma dallo anha ai dabbobi ake sawa cikin wuta ba masu hankali ba sai waɗanda sun ka kangare suka fita daga yanayin halittar mutane suka koma halittar dabbobi ba sa ji ba sa gani ba sa saurare ba sa fahimta irin dabbobi su mumbuku mun ne umuyun fam la yasma'un fam la yarji'un fam la yaqilu ya kawo su guda bakwai wa'annan siffofi guda bakwai su suka sa aka mai da su kaman dabba shi yasa ubangiji ya ce su mutanen nan kaman dabbobi ne shi yasa ya musu azaba na
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المثوى المتكبرين bayan sun gama wannan magana mala'iku suka ce udkhulu abwabal jahannama maza ku shiga ƙofofin jahannama da ya kawo kissan ubangiji ya ce wasiqal ladina kaffaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha kissan da zai bada na baya zai kawo wawul atafi in ji masu nahawu zai kawo wawul ta'akidi in ji masu muzdari a nan ubangiji ya ce da aka kora kafirai ko da aka zo bakin wuta sai aka iske kofar wutan buɗe futiyar abuwa buha bai sa wau ba bai ce wa futiyar ba an buɗe a'a ya ce futar abuwa buha ko da suka zo bakin wuta sun iske kofar wutan buɗe an riga an buɗe kofa kafin su su kawo wutan ne amma mala'iku na fakon wutan ne to mala'ikun ne suka tambaye su sai suka ba da ansa sai aka ce to udkhulu abwaabal jahannama ku shiga kofofin jahannama ga sunan dama buɗe suke udkhulu halina fiya ku shiga ciki har abada za ku tabbata ma dama tu sabatu lar illa ma sha rabbuk ana gar malu dukkan su za su shiga suna nan mulkin mulkin Allah na nan su ma suna nan cikin wutan nan halina fiya fa bi isal masawal mutakabbirin wannan mazaunin masu girman kai yayi muni to kaga Ubangiji ya yi maganan kafirai, kamar da zai ba mu wani kisa a nan gaba, inda zai kawo mushrikai sai ya ɗauko wani ayan da ke baya ya aza bisa. A nan, Ubangiji ya ce kafirai, ya kamo sunan kafirai, ya ce za a sa su wuta, bayan an sa su wuta sai ce kai, wannan mazauni na masu girman kai ya yi muni, bi isal masawal mutakabbirin. Wannan mazauni na masu girman kai ya yi muni, na ɗaya ashe girman kai ke sa kafirci. ganin cewa kai ma ka isa sanan na biyu annabi yana cewa da ya dakhul jannata man kana fi qalbi min qala zalama min al-kibri duk mutumin da ke da girman kai ko da kwayan zarra ne annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba girman kai fa kwayan zarran nan fa bai kai gero ba fa kwayan zarran nan wani kwaro ne dan karami wanda in yana tafiya bisa littafi ma baka ganin shi shi ake kira zarra to annabi ya ce idan kana da girman kai ko da haka nan ne ba za ka shiga aljanna ba to sai gashi Allah ya ce mazaunin wuta mazauni ne na masu girman kai to kenan girman kai ku ga musulmi bai da amfani da yana iya halaka mutum bi isa masa wal mutakabbiri na'am
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتيت أبوابها وقال لهم كذرتها سلام عليكم دبتم فادخلوها خالدين وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حضرتها السلام عليكم ابتل فادخلوها خالدين شن أبنجي ياتي وسيق الذين كفروا أنكور كافري أنكور سو ياتي وناشر المجرمين إلى جهنم وردا زامو غرغدا سو مو غرغدا سو زوا وتن جهنم to nan an kora su bayan ya gama tarihin kafirai sai ce kuma wasiƙan lalina ta ƙauraba mu ila jaratin zamara nan ma mun kora masu tsoron Allah zuwa aljanna ya kawo siga irin wancan siga amma daga ƙarshen ayoyin ubangiji ya bari nan mazaunin kowa an faɗa ma kowa mazaunin shi a nan ya ce za mu kora masu tsoron Allah ila jannatin zumra zuwa aljanna su ma zumra su ma tawaga tawaga to a can ayan kafirai ya ce futar abuwa sun iske ƙofofin wutan buɗe a nan na muminai wasiƙan lalina ta ƙaurar ba humo ila jamci zuhura hatta iza jawo wa futar abuwa wa futar sai a buɗe musu ƙofa ba ƙofar na buɗe ba ne mazalar suna na cewa tsakaninka da aljanna tafiyan shekara ɗari biyar amma kana jin ƙamshin aljanna kuma kana hangi aljanna hama yake cewa ba don ƙarfin da Allah ya sa maka ba da irin bai wanda Allah ya maka na lahira da ganin aljanna ma zai sa ka narke ka koma babu kai amma da yake an riga an karfafa ka a lokacin babu wani mutuwa shi yasa ba za ka mutu ba to da suka ta san ma aljanna amma ce ta kaurar bahumu masu jin tsoron Allah da suka ta san ma aljanna wa futiyat abwabuwa sai malaku suka ce ga bakin nan zuwa can kafirai an kora su ne bil akfin da kyama ana tafiya bi anfin ana kyamansu anfin ana kyamansu muminai ko bi lu'ufin an kora su ne da tausayawa ba kora bane na muminai na kafirai gaba ake sa su ai ta kora kuje kuje na muminai ko mala'ikun na gaba su suna baya ne ana ce ku zo mu je domin wanda ake raka shi ake shiga gaba yana bi ku zo mu je su mala'ikun suna gaba yan aljanna na biye da su ana tafiya ana magana mai daɗi ana musu bushara mai daɗi ila jannati zumara har sai sun zo aljanna wa futar abuwa sai mala'iku su bude kofa ga mala'iku tsitsaye bakin kofa abin da ke da ban mamaki Allah ya gagara kai jama'a mu ji tsoron Allah yadda aljan lahira yake ba idan an gama hisabi idan an ce kowa ya je aljanna kowa fa gidan shi zashi kuma kowa san gidan shi wani bai cewa ina gidana a'a wadda kasan yanzu nan in mun dawo tafiya cikin mota kila mun kai mu ashirin idan mota ta faka nan bakin titi mun sauka in kowa sauka gidan shi zashi haka aljanna take ana gama hisabi in an ce oya kowa wuce aljanna kowa gidan shi zashi wani bai zuwa gidan wani kuma wani bai tambaya mala'ika ina gidana ko ya tambi wani mutum ina gidana ba wanda zai tambi kowa kowa zai shirya ne zuwa gidan shi Allah zai directing ka ta cikin gidanka ila jannati zumara hatta idza jawa wa futala abwabuha wa qala lahum hazratuha salamun alaikum shan na kafirai masu tsaron wuta sun ce masu wa'azi ba su zo muku bane an tambaye su nan ko mumine da suka zo aljanna sai aka tarbe su da salamu alaikum farin ciki da aminci ya tabbata alaikum ibtum farin ciki da ya tabbata ga alaikum fadkhuluha ku shiga cikin aljanna khalidin kuna masu dawama su ma kafirai an ce fadkhulu abwabal jahannama khalidina fiha fa bi isa masawar mutakabbirin ku shiga cikin wutan jahannama har abada har abada kuna cikin wuta su ma muminai an ce ku shiga aljanna khalidina amma can na kafirai an ce fa bi isa masawar mutakabbire wannan mazauni ya yi muni wannan mazauni ya kasamta amma na mumina ka ce ɗiffun ku yi farin ciki da murna da wannan mazauni naku kaga mazaunin ya bambanta sannan su mumina an ce musu khalid na fiya ku shiga ciki kuma kuna madawwama a cikin ni'ima wa'ancan na cikin azaba da walakanci da kaskanci wa'an na cikin ni'ima da jin daɗi ya salam Allah ya gagara jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah muna wahalhali ne kawai a rayuwar duniya babu abin da ke cikin shi sai wahala komi da komi na sha Allah ya tara a lahira to kada ka yadda ka rasa lahiran saboda wannan duniyan in ka ce ka rasa lahiran saboda duniya ka yi asara ka ɓata mai dawwami akan wanda zai ƙare ka ɓata na ƙwarai akan wannan ayar da ke gaba za ta yi mana bayani ina ma hazi hayatu duniya mata'u wa inna darul akhirati hiya darul qarar wannan gidan duniya rayuwa ne dan kaɗan amma gidan lahira huwa darul qarra shine gida madawwami inda za a je a zauna har abada ba a da bakin ciki kuma abun da ke da ban takeici a wurin man amila sayyatan fala yujzi illa misliha wa man amila salihan min zakarin aw unsa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata yurnaquna fiha to kaga wannan aya kenan su ne za su shiga aljanna kuma ciki za a azabta su da komai da komai malaku sun ce khalidi ku dawama cikin madin ni'ima ku dawama ciki har abada Allah ka samu ciki alfarman manzon Allah su salama ka raba mu da wancan na farko alfarman manzon Allah.
وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين كان الجنة sun gode ma Allah, ‘yan aljanna sun gode ma Allah ne a wuri shida, amma yau ba lokaci da za mu yi wannan bayani mu kawo inda suka gode duka gaba ɗaya guda shida, amma karatu mu na gobe in Allah ya dan sha Allah za mu yi bayani a kai. ‘Yan aljanna suna gode ma Allah a wurarraki guda shida. Shi kalmar alhamdulillahi yana ɗauke da abubuwa masu yawa, yana ɗauke da sirri mai yawa. Gaba ɗaya da aka gama hisabi an rufe ne da alhamdulillah kamar da ayan da ke bayan nan za ta yi mana bayani sannan gaba ɗayan aljanna da aka shiga cikin aljanna an rufe ne da alhamdulillah sannan za mu yi bayanin Allah kai mu gobe sanadiyan yin alhamdulillah menene dalilin da aka fara yin alhamdulillah sannan wane ne ya fara yin alhamdulillah a duk duniya baki ɗaya za mu ji wanda ya fara kuma aka gaya masa don shi aka yi shi sannan sanadiyan da su kuma inda suka biyo ba da alhamdulillah irin inda suka shiga har yanayin ya sa suka gode ma Allah, to ga wannan ‘yan aljanna, a kalmasu na ƙarshe na ce sun yi alhamdulillah guda shida ne, da na farko har na biyar har na shida, wannan shi ne na shida, da suka zo bakin ƙowar aljanna suka ce, Alhamdulillah lalzi saddaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'u kai mun gode ma Allah da ya cika muna alƙawarin sa alƙawari ne Allah yayi dama ya ce alam aji ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan ba na muku alkawali ba kada ku bi shaidan in dai ba ku bi shaidan ba ni kuma yana da sakamakon na zane muku to sakamakon kenan yayi sai a gana suka ce to mun gode maka kowace alkhairi kowane ibada ya ƙara ne akan alhamdulillah yanzu nan idan za ka shiga musulunci in ka zo sai a ce ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulallah to amma ba abin da ke da ban mamaki shi kalmar la ilaha illallah nan bai kai alhamdulillah ba alhamdulillah ya fi kalmar la ilaha illallah domin shi shi la ilaha illallah in ka ce la ila duk wannan baka fara zikiri ba duk nan ba zikiri daji ne kake korowa sai ka ce illallah daga cewa illallah to lokacin zikirin ya shigo amma in kana la ilaha duk wannan babu babu baka da lada don ba maganar zikiri ba sai ka kawo illallah shi ko kalmar alhamdulillah da kace alhamdulillah kalmar ta shiga daga alhamdu ma kalmar ta shiga za mu yi bayani mai yawa akan san Allah kai mu gobe to waɗannan muminai da suka shiga aljanna suka ce mun gode ma Allah da ya cika muna alƙawalinsa alhamdulillah alladhi وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء mun gode ma Allah da ya cika muna alƙawarin sa ya gada muna da ƙasan aljanna wa auratan al-larda wai ya gada muna da ƙasa kuma aljanna babu ƙasa aljanna babu ƙasa amma alqur'ani ya kamo kalimar ƙasa a nan saboda shi dan adam ya sani a yi masa siffa da abun da ya sani amma alqur'ani a aljanna daga zubar jadi sai lu'lu'u sai murjani sai su diamond da sauransu da sai aka yi aljanna amma da suka ji daɗi suka ce to mun gode tunda sun saba da ƙasa mun gode ma Allah da ya gada muna wannan ƙasan na cikin aljanna na tabawwa'u minha haisu na sha'u muna jujjuyawa a ciki duk inda muka ga dama aljanna mutum guda gidan shi ya nunka duniya so goma shine talakan ƙarshe da yafi kowa talauci aljanna shine na ƙarshe wanda yafi kowa talauci aljanna wanda babu kaman shi gidan shi ya nunka duniya so goma akwai wanda gidan shi ya nunka duniya so dubu duniyan nan daga farko har ƙarshe gidansa shi kaɗai ya fi duniyan nan so dubu an haɗa. Bada abin da ke da ban mamaki. Wannan wata da kuke gani ga wata nan tsaye yanzu kowa na kallon shi. Girman shi ya fi duniya so ɗari da ashirin. Ya fi girman duniya so ɗari da ashirin. To gidan wani a aljanna ya fi so ɗari da ashirin. Wannan rana da kuke gani ana ganin ta ‘yan ƙarama ta fi duniya so ɗari uku da hamsin. Ta nunka duniya so ɗari uku da hamsin. Bibi girman duniya daga inda rana ke fitowa inda take faduwa. Amma ranan nan girmanta ya nunka girman duniya so ɗari uku har da hamsin. To a cikin aljanna akwai wanda gidan shi ya nunka duniya so ɗari uku da hamsin. Akwai wanda gidan shi ya nunka girman duniya so ɗari biyar. To duk mutum guda ke da gidan gaba ɗaya. Wai wata rana Jibrilu ya ce Ubangiji ina so in yawata in ga girman aljanna. Sai Allah ce na ma izini. Malaka Jibrilu yana da fiffike ɗari shida. Kowane fiffike guda girmansa ya fi girman duniya so ɗari shida. Kowane fiffike guda girmansa ya nunka duniya so ɗari shida. Kuma shi yana da fiffike ɗari shida. Idan an aike shi fiffike guda ke buɗewa. In ya buɗe guda in ya buga kafin ka buɗe idon ka rufe ya kai ina zai. Saboda girman fiffike. Amma ranar da ya ce ma Allah yana so ya yi yawo ya ga girman aljanna. Sai Allah ya ce je ka Jibrilu. Fika-fikan ɗari shida su ya buɗe gaba ɗaya Jibrilu ya yi tafiya, Jibrilu ya yi tafiya, Jibrilu ya yi tafiya da fikafikai guda ɗari shida, ya yi tafiya, ya kwashe shekaru yana tafiya, sai ya sauka, ya ce, kai, yanzu kan na san ko dai ban kai ƙarshen aljanna ba na kusa kai ƙarshe. Yana sauka sai wata mata tana cikin bene sai ta bude windo. Jibrilu ina za ka? Sai ce wallahi ina yawo ne in ga girman aljanna. Yau shekara na ɗari kaza ina yawo. Ta ce aljanna fa to ai duk shekarun da kai baka wuce gidanmu ba nan duk cikin gidanmu kake tafiya ne sai ya faɗi ya sujuda ce subhanallah sarki ya tabbata gare ka Allah to gida guda ma bai gama ba duk shekarun ya gama na Allah ka gagara sai sa shi aljanna Allah kaɗai san girman sa to sai suka ce masa na tabawwa'u minha haisu nasha'u muna yawo a ciki duk inda mun ga dama ka san ita aljanna ba irin rayuwar duniya bane rayuwa ce wadda duk abu da kake so zai kan shi ne ba abun da zaka yi da kanka a ina in an ce sai ka yi da kanka kuma an dawo duniya kenan ka dau hawa ka je gona kuma je ka dau hawa ka je gona a bin ya zan wahala a duk abun da kake so shi zai kansa da kansa yanzu aljanna ne nake son abun nan to sai dai ganshi a je gaba na kuma wai saboda gata kafin in daga abun zai dago kanshi ne ya kawo kanshi har ga baki na sai dan bude baki ya zuba kanshi da kanshi ya jefar da goran ya gama aiki kuma goran an jefar da shi ba wai nan goran zai zaura ba sai in ga goran kuma ya sake cika ya dawo kan tebur ya tsaya yana jira na ma ina da bukata da shi to har kullum haka sha ne aljanna yake to sai girman shi ya sa za a yi yawo duk inda ake so a shiga duk inda kake so a kujera yanzu aljanna muke muke hira nan sai ce to jama'a ni fa zan koma assalamu alaikum assalamu alaikum kujeran ka sai tashi fa shi zai tashi da ni sama ina tafiya kuna kallo na in ka gama naka ma kai kila ba kujeran za ka hau ba kawai da kanka za ka tashi ba kujeran kawai da kayan nisa na yi niyan zuwa gida kawai sai ka ganka sama kana tafiya bisa iska wani kuma za ka shi bisa doki ne ga nan sama din yana tafiya da doki wani ma jaki zai hau wani ma rakumi zai wani kuma za ka shi da mota ce baka ma taba gani irin ta ba domin cikin aljanna ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala khadara ala qalbi mashriqatun to sai sa suka ce mun gode ma Allah ya gagganta muna wannan alƙawari ya ba mu wannan ƙasa na tabawa mina yasuna shaw fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu kyakkyawan aiki ka ji sakamakon abin kyakkyawan aiki wai Allah ne da kansa yake ce ni'ima ubangiji yana cewa wurarraki da yana cewa ubangiji ya gode ubangiji bai kan gode ya gode maka kai mai ne inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne kuma masani ne a ba shi ke godiya ba sai dai kai ka gode yaya Allah zai gode maka da kai ma Allah ne ai ba abin da kai ma Allah duk abin da kai ai kanka kake ma Allah ne ke yi maka, shi Allah sai ya yadda ka san shi za ka san shi, sai ya yadda ka so shi za ka so shi, sai ya yadda ka bi shi za ka bi shi. Duk abun da kake na shi ne ga dama ya fara yi maka ne kafin kai ka gan shi. In kai ka girma Allah za ga Allah ina za ga Allah. Shi ya ganka ya jawo ka don shi ya yi ka ya jawo ka sai ya sa ka cewa ga abin da za ka yi min ga abin da za ka yi min kuma ya ga dama ne. In bai ga dama da bai wa'anda bai ga daman ba ai ba su yi. yanzu wani kan tambaye shi Allah bai ma san Allah ba don Allah bai nuna mishi shi ba amma shi mumini sai aka gaya masa siffofin Allah Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga sai aka fahimtar da mumini Allah to shi yasa daga karshe Allah ke cewa ma dalla da masu kyakkyawan aiki ga irin sakamakon da aka yi musu wa ni ma ajrul amilin na'am
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش kana ganin mala'iku jama za mu kwana nan saboda karatun nan mun ce za mu ɗauke shi bayanin da za mu yi a kansa zai kai mu wajen awa ɗaya da rabi na taral mala'ikata hafina haula al'arshin nan yusabbihuna bihamdi rabbihim akwai bayanoni da yawa akan ayar yawa za ku yaƙuri mu kwanan nan inda kuna so mai muku tarihin da ya kamata akan wannan aya domin aya ɗin ya ce alkiyama za ka ga mala'iku kewaye da al'arshi to irin siffan girman mala'ikun da siffan al'arshin da abun da ya wakana a wurin shi nake so in Allah kai mu gobe za mu fara karatu a kai saboda ka duk wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba cewa an fara kuma goben Allah kai muna bukatar kowa fito da wuri a fara da kowa saboda mu yi cikakken bayani akan waɗannan mala'ikun da ke dauke da al'arshi a nan ne zaka san wane ne Allah in ka ji tarihi mala'ikun nan zaka ƙara jin tsoron Allah domin duk abin da kake ji ya wuce hankalinka ni ma da naga kissa mala'iku annabi na kissan su zaune nake amma jiki na har rawa yake hanya haka kuma za a gamu da su ranar kiyama ashe ko akwai aiki kuma haka ne za a gamu da su in ka ji labarin mala'iku nan suna da ban mamaki kuma Allah ya halitte su ne don bautar shi kuma suna nan suna da adadin yawansu domin zai mana magana ne akan al'arshi da girman al'arshi da adadin yadda dukkan halittar da Allah ya yi kaf daga sama na bakwai har kasa na bakwai ba wanda ya girma al'arshi babu abin da ya girma al'arshi to sai zai mana bayanin yaya aka yi har aka ce sai an ɗauke al'arshi kuma ba abin da ya girma shi kuma Allah ce sai an ɗauke shi ako ga akwai aiki eh yanzu ko taron gana ma aka ce sai mun daga gidan ga sama ya kuka gani eh da yake dai mu za mu tsaya gehe ne mu yi muku addu'a Allah taimake ku mu ta karanta muku abubuwa in kun daga mu sai ku kabara yawa ku bari mu yi karanta sallah Allah kai mu gobe kowa fito da wuri mu fara na yar mu lafiya Allah zana da mu lafiya Allah zana da kasar mu lafiya Allah zana da gari mu lafiya Allah wadata mu Allah ne ta mu Allah biya bukatu mu kanan da manya jama'a za ku yi hakuri ku din ku muke yi mu ma kuna yi muna tabarmin da muke roƙo wurin tafsiri da su muke zikiri ta shekara ya dawo wallahi tallahi ko jinaran sai ko guda ba mu kankara bisa ga wanda kuke kawo mana sadaka a bisa muke sallah a bisa muke zikiri a bisa muke wazifa a bisa muke dukkan ibada har sai shekara ta dawo kuma in mun dawo yanzu ma mun bude kofa bude yake a taimaka mana har ran da muka samu tais muka sa in mun sa tais ba mu sake roƙon tabarmi Allah ya ba mu tais saka muna roƙon tabarmi na ibada da butoci na ibada ga duk wanda Allah ya kore ma kofa bude yake Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya zauna da gari mu lafiya Allah biya bukatu mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ka kare mu daga sharrin zamani Allah ka raba mu sai musu zamani Allah ka kare mu daga kadarorin zamani wannan bala'i da ake fama da shi kasar nan Allah ka kare mu Allah ka dauke mu da shi alfarma manzo Allah Allah ka karbi dukkan ibadun mu Allah gafarta mu ne gafarta mu iya mu da kakannin mu Allah gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah wadata mu Allah ni'imta mu Allah azurta mu Allah raba mu da babu Allah raba mu da kunci Allah ka ya mu da talauci alfarma manzo Allah Allah wadata mu Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka ba mu lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya alfarma manzo Allah muna ma chairman din mu addu'a bai samu zuwa ba yana kokari chairman din tafsirin Alhaji Usman Bazabar ne ko shekaran jiya ba karamin hidima muna ba Allah saka masa da alheri Allah gina masa arzikin sa Allah kare shi Allah kama masa duk kwamitin mu da ke muna kokari a cikin wannan hidima na tafsiri ko da da shawara ne ko da da miko glove ne Allah saka mu kowa da alheri kuma Allah ya muna arziki mu duka masu yawan alfarma manzo Allah muna mu baban mu addu'a malam shabu kullum muna tare da shi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ka bi dukkan ibadun sa kuma na roki Allah duk lafiyarsa Allah ka yahi masa Allah ya zo wajen ka yana salamu salamu mu ma kai mun haka alfarman manzo Allah Allah ka biya bukatun mu kana da manya muna marigayi addu'a mai martaba sarki margu sanatun halu dan turo Allah ji kansa Allah rahamshe shi Allah sa ya huta wannan alkhairi da ya shuka Allah kai masa sakamakon sa Allah gina masa gida aljanna Allah haskaka kabarinsa abin da ke tsakaninsa da bayi Allah biya masa abin da ke tsakaninsa da Allah Allah ka yafe masa alfarma manzo Allah Allah ka yi masa gida wanda fi gidansa ka ba su iyali wanda suka fi iyalanka iyalansa Allah ka canza masa aljanna ka ba su man imci alfarma manzo Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق نظر الله كذاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جلالا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين a cikin karatunmu na bana ko na gobe za mu yi bayanin waya handset za mu yi bayanin handset ayoyin alkur'ani waɗanda aka yi handset da su sannan kowane noti da ayan da yake dauke da shi in babu guda ɗaya wayan ba za ta yi aiki ba insha Allah za mu yi bayani akai da iko Allah